قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna 20 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da takwas ko tara ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kuma jiya mun kwana aya ta 98 yau zamu tashi ta 99 ma'ana gomiya tara da tara insha Allah a ranar yace
bismillahirrahmanirrahim ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Allah saka da alheri to idan ba manta ba har yanzu dai Allah subhanahu wataala bayan ya ambata mana irin aqidar da yahudu suke akanta mana ɗabi'arsu halayyarsu wanda yake mummuna zuciyar ta yahudu ba ta da kyau ga warware alkawali allah ma sun warware wa alkawalin barantana kai wani ɗan adam zai yi alkawali da su a duniya to na allah ma sun warware to saboda haka yi ma kai kanta ka shafa kankarwa ga ƙaryata manzanni sun ƙaryata manzannin allah to ina kai da ba manzo ba saboda haka gaba da ƙiyayya ga masoyan allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ce zai bauta wa Allah musamman duk wanda ya ce zai bi karantar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine makiyi lamba 1 na yahudi nasara shi ya sanya ko da yanzu duniya ga baki daya suka kawo yan ta'adda ake samu sunan terrorist ba don komai bane ba duk wanda ya yi yunkurin yayi addinin Allah sai ya ce to terrorist ne ma'ana dan ka faɗa maka wannan kalma ko a ce maka integris dan ka faɗa maka wannan kalma sai ka sha baya to amma ni ahlus sunna wal jama'a da suka yi tsaye akan addinin Allah ba gudu ba ja da baya to sunne ake ta bubbugawa kaji an ce mu wannan addini yan sabon addini sun kawo fitina ai mu addini da muka sani addini tijaniya muka sani addini din duk ba ko ne ɗabi'a ce ta yahuda arda sun gumsi ma'ana ne ɗabi'a nono na yahuda da nasara saboda haka ba ko ne sun san duk lokacin da musulunci ya tsaya da kafarsa alƙur'ani ya kasance al'umma sun koma tsaye suna bin alkarantawar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi babu wanda zai wani kalubale da zai kankare su kowa ya suka sa a gaba sai sun ci nasara tun lokacin da al'umma suka tsaya Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ta abin da suka sama a gaba sai sun ci buri kuma duk wutar da ta shiga gaban su wallahi sun buce ta to shi ya sanya sun sani matuƙa shi ya sanya duk inda addinin Allah duk inda sunna za ta tabbata to wallahi suna nan sun sa kafa amma inda za ku yi addinin ku gaba har amurka har kira aka yi 'yan ɗariƙu da 'yan ɗariƙar tijjaniya 'yan ƙadiriya 'yan gargajiya amina na aka ji aka aka ce ruwa duniya ta ba su tuta cewa su ne addini na gaskiya ma'ana dimmi a haɗa a gwar kawunan musulmai su ci junansu kenan su kaɗai za su a'a musulmi ɗan uwansu ne su dinga tunkara ɗan uwansu a halin sunna a ce kaza ne a ce kaza amma su wadan waɗannan taron yiwu ne taron banza ne kawai su a halin sunna guda to ya gagare su shi ya sanya duka waɗannan abubuwa yahuda da kuke gani duk da sani suke tafiya yaya zasu su hana karantarwar alkur'ani da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaro sun san duk lokacin da ta yi tsaye to sun ta ta kare to saboda haka kun ga ɗabi'un miyagun ayyukansu da miyagun ɗabi'unsu ya kai har ma adawa suke yi da jakadan Allah subhanahu wata'ala shine jibril wanda Allah yake aiko shi zuwa ga manzanninsa ya isar da sako tunda sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne annabi yana da abokin shi wanda yake kamun shi sako kai ga ayi naka sakon ya ce jibril suka ce ayya ka faɗi wa jibril abokin adawa ne saboda haka jibril banda ya zo da yaƙi ya zo da kaza ba abin da ke zuwa da shi yanzu kuma ayoyin da aron mu ya karanto mana su kuma allah subhanahu wataala zai ambata mana irin adawa ta yahudu ga musulmai a halin sunna ma'ana waɗanda suke rike da littafin allah to har abada ba za ku shirya da su ba har abada inda ka ce za ka yi addinin Allah to ba kai ba shiri da yahudu kuma diyar da kwafi saboda haka kuma na biyu alkawali in dubu za ku yi to za su warware wannan alkawalin bayan haka duk wani manzanci sun karyata manzan mafaranta na manzancin kai da duk waɗannan abubuwa ya gagare su ta ku shi ma tushen sihiri da bokanci da tsubu da aikinsu yahudu ne za mu wani ayar da Allah su mata karanto mana ita ne za ku ga su suka bi hanya ta 'yan sihiri ta 'yan bata da sauransu shi sun yi Allah subhanahu wata'ala saboda masifarsu da bala'insu Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa yahudin nan haka suke saboda haka ya yi haƙuri Allah subhanahu ta'ala ne zai yi mishi maganinsu sun ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan dabo ne mahaukaci ne wane ne waye duk da sauransu an ƙaryata shi sun ɓace shi abin yana mashi zafi amma Allah subhanahu ta'ala ya kai haƙuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai dai ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da da'awa ka ci gaba da yada abinda Allah subhanahu ta'ala ya ce domin su sun jefar da dukkan abinda manzanninsu suka zo sun jefar da su a baya shine Allah subhanahu wataala sai ce walaqad anzalna ilayk ayatin bayyinatin wama yakfur biha illa al-fasiqun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce hakika mun sabkar a gare ka ya kai wannan manzo ayoyi waɗanda suke wadiha ma'ana a bayyana dalla-dalla babu wani hazo da suke da shi ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya fahimta da shi zai ta karara amma wanda yake bin son bin karya to su ma shi sai shi ne ke ganin abin akwai ragaraga kamar yadda yahudu suka bi saboda haka mai son bin Allah subhanahu ta'ala abin karara yake wama ya kufur mana ayoyi waɗanda suke nuni akan tabbas kai manzo ne da gun Allah subhanahu wataala wama ya kufuru biha illa alfasiqun ba kowa yake jayayya da wannan ayoyi ba ba kowa yake karantawa ba yake karyatawa ba kai sai waɗannan waɗanda suke masu tsaurin kai kafirai masu bin hanyar shaidanu su ne yahudu in kuma dan yahudu ne awa kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum karyata ayoyin Allah karyata manzanni wannan ba sabon abu bane ba a wajen yahudu dabi'as halayyar su muni yanda ka san mumunan fazon guba to yahudu guba ne virus ne awa kullama ahadu ahadan a duk lokacin da zasu dau alƙawari duk lokacin da zasu yi alƙawari da ubangiji ahadan na baza hufari umin wallahi sai wasu bangare da cikin sun sa kafa sun buge shi sun balo da wannan alkawalin alkawalin Allah ma mana kenan kaga kai ana kai mumuni ana sa maka ruwan sanyi kai haƙuri inna har Allah ma sun balo da shi to ina dan nan a nan duniya kun zauna da su da ƴan uwansu kafirai an zamna a amurka an zamna a oslo an zamna sharman shaka an zamna berlin an zamna ina ne wajen a yi sulhu tsakanin yahudu da falastinawa duk ƙarya yahudu shi hullu wannan sulhun banza ne saboda haka na allah ma sun bangaje barantana na ku bal aksaruhum la yu'minu allah subhanahu wataala ce kai barin faɗa maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin yahudu wallahi ba su yi imani da attaura ma tukwa ba barantana alkur'ani faɗa ne a baki kawai iya baki ne don su kare kansu su ce a ai mu za mu imani da abin da aka saukar mana na attaura Allah ya karya ne attauran ma ba su imani ta ba attauran ma sun bangaje ta in har sun yi imani da littafin Allah ne za su canza maganar Allah su ɗauko wata magana su goge magana da Allah ya yi su ɗauko ta su sa wani ɗin imani ne wannan Allah ya faɗa abu ka canza ka ce kuma kana da imani ko kuma a'a Allah ya ce a yi ka yi ka ce ba ka yi ka ƙi kuma ka ce ka yi imani to ba alƙur'ani ba Allah subhanahu wataala ce a tauran ma ba su yi imani da ita ba ita kuma a taura tana gaskata abin da yake cikin ma'ana shi kuma alƙur'ani yana gaskata abin da yake cikin alƙur'ani da Allah ta wa musaddiqan lima bayna yadayhi alƙur'ani yana gaskata abin da yake tare da su amma ba su imani shi ba to kai kuma kai za su imani da kai walamma ja'ahum rasulun min indina
walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قاوت كهرب بيان الله ولما جاءهم رسول من عند الله yayin da manzo ya zo musu daga gun Allah subhanahu wataala wani manzo ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya kawo aiko shi musaddiqun lima ma'ahum wannan manzo yana gaskata abin da yake tare da su shine mi at-taura domin at-taura sun yi daidai da alqur'ani wajen usulid din mana tushen addini shine aqida aqida ɗaya ce tun daga annabi adam dukkan annabawan da suka zo akan aqida ɗaya ce inna dina indallahi islam babu wani addini da Allah ya saukar a bayan ƙasa mai sunan yahudanci ko kiristanci ko kuma buddhist ko wane ne babu shi addinin da Allah ya saukar addini ɗaya ne shine al-islam addini inda lahi al-islam kuma Allah ya ɗora doka wa man yabtahi ghayra islam ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk kuma wanda ya garaje shi wa Allah ranar lahira ba da musulunci ba to wallahi ya kwafsa ya daba a ƙasa ya yi asara wallahi duk abin da zai fito ka je ma Allah da musulunci wa man yattabi ghayra islam dina duk wanda ya ji wa Allah ba da musulunci ba wannan yuku ba Allah ba zai karba ba wa huwa bil akhirati min al-khasirin yana cikin tababbu ɗan asara a gobe kiyama Allah kare da asara saboda haka addinin Allah shine musulunci dukkan annabawa da suka zo sun zo da tushe guda usuluddin tushen addini shine tauhid kalmatar tauhid la ilaha illallah ma'ana kadai ta Allah shi kadai da bauta kada a hada shi da kowa saboda haka haka nan misali zan gani da yawa gurare da yawa Allah subhanahu wataala yace mun aiko wancan manzan wancan manzan da yazo wajen mutanensa ga abin da yace musu an ibudullah wa shtamil qabu an ibudullah abauta wa Allah shi kadai ma'ana addini na bautar Allah shi kadai to saboda haka alƙur'ani da attaura sun yi daidai sun yi muwafaka a wajen tushen addini kawai meye bambanta hukumce-hukumce ne na shari'a dokoki ne kawai bambanta saboda haka kuma alƙur'ani yana tabbatar da annabcin annabi musa domin allah subhanahu wa ta'ala ce kullum amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ni Allah ce la yufarqu baina ahadin min rusul ya ku mu'mine ma'ana mu'mine mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su imani da Allah da manzanninsa da littattafansa kuma ba sa bambance tsakanin wannan manzo su ce wannan manzo namu ne wannan ba namu ne ba kamar yadda yahudu da nasara su yawa dukkan kullum amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi ni imani da Allah da ranar lahira da littattafansa da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ce mun imani da wannan ba mu yarda da wannan ba a'a mu tuka kowanne manzan Allah ne sai dai ni Allah kuma ya tsaya ya kowanne an sa mishi stop kowanne ya manzanci shi ya kare yanzu na ƙarshen zaɓin shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ko da annan Musa da zai dawo sai dai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ƙarshen zamani annabi Isa idan Allah subhanahu wataala ya san ko da shi to shi ma zai yi aiki dan da dokoki da na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana akan addinin musulunci zai yi da'awa ne da'awa ne akan addinin musulunci ba wani sabon annabta da zai zo da ita saboda haka manzon Allah shine platform ya kai ya rike babu wani manzo bayan shi duk wanda zai shiga zai shiga aljanna to sai yayi addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai Allah ke ba mu labari yace to ku jibo yahudin nan musaddiqan musaddiqul lima ma'ahu alqur'ani ya gaskata abin da yake tare da su amma mi nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim Allah yace to amma ni sai malaman yahudu da nasara suka jefar da attaurar gabaki ɗaya wara a zuhuru a can bayan bayansu me ya sanya suka jefar da attaurar domin ita attaurar in aka rita to sun sun ɗaure kansu attaurar tana bayani dalla-dalla hujjoji akan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne da gun allah subhanahu wataala ita attaurar ta gaskata shi to in suka yi imani da attaurar kenan kaga sun ɗaure kansu da kansu to bari ga baki daya sai suka fara jefar da attawar aka watsar da ita aka canza ta aka yi abin da aka yi dama washtarau bihi samanan kalila kenan mi in sun jefar da ita to yanzu ka kamar mi sun yi firi ba ba za su yi alkur'ani ba to saboda haka diba sai Allah yake fallasa su wara a zuhuru sun jefar da littafin Allah a bayan bayan su sai suka yi jayayya da shi suka yi inkari kenan yanzu sai su ji daɗin inkari da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu la ya'lamu kuma suka yi kememe tamar suka sha mu kai ka ce ba su sani ba kai ka ce abin ba haka bane ba su san muna ta'am su shirya maka gadar zare su san muna ta'am su wa mutanen su labaji da sarmu sai ka ce da gaske ne alhali kuma ƙarya ne matsiyata ne ƙarya suke shi ne Allah ce ka annahum la ya'lam in suka yi abin kai kace ba sani ba kuma alhali ko sun san cewa annabin annabin karshen zamanin annabin Allah ne da gaske ne kai dan ma kasbi sai suka bi wata hanya ta shegantaka shine sai Allah ce ni wattaba'u
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه to وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ai ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم to ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق to ولبئس ما شروا به أنفسهم Mm.
لو كانوا يعلمون Allahu akbar Allah subhanahu wataala ce dan su ƙara rikitar da mutane su ƙara rikitar da duniya su ƙara durmiyar da mutane su halakar da su sai Allah ce wattabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ma'ana ne su waɗannan yahudu sai suka ga hanya ta 'yan tsari hanya ta 'yan sihiri hanya ta 'yan bokaye hanya ta 'yan dabu-dabu da ‘yancin kare da duk matsiyata suka bi waɗannan hanyoyi saboda abin da shaidanu suke ba da labari akan mulkin annabi suleiman mana sai suke yaɗa wannan shaidantaka an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi suleiman suka ce kai dan daudan can wannan dan duban wannan dan sihir wannan bokan wannan kazali su ba su yarda ba ma ya mallaki duniya ai bai mallaki duniya ba ba abin da ya san ya mallaki duniya sihiri ne da bukanci yayi su annabi daudan ma fasu a kaga annabi annabi dawud yana cikin bani isra'il fa amma shi kanshi ma ba su yi imani da shi ba sun kafirce masa su ba su yarda ba ma annabi ne ba a mulki ne yayi na dawutu mulki ne yayi da tare da sihiri ya mallake duniya ake cewa annabi annabi suleiman annabi suleiman ɗaya ma'ana annabi suleiman suleiman bin dawud da ai dan annabi dawud ne ina ba ta gani da uban da dan da uban duka annabawan Allah ne kuma dukkan su cikin bani isra'ila ne dukkan su bani isra'ila ne amma kadiba sai suka ce ai annabi dawud sihiri ne ya mallake duniya annabi suleiman kai barakallahu fi Allah saka da ni suka ce annabi suleiman sihiri ne ya mallake duniya lokacin annabi suleiman da ya zo ma'ana yahudin bani isra'ila sun lalace sun koma malaman sun koma yin tsubbu da sihiri da waye da sauransu annabi suleiman duk sai ya sanya aka kakkamo su aka kwakwace takardun nasu na sihiri na bokanci da daba-daba da suke saboda haka sai sa a ƙarƙashin kujerar mulkinsa aka yi rami aka binne a ƙarƙashin kujerar mulkinsa ma'ana a lokacin bokaye ne suke cin kasuwarsu suke shigantaka saboda haka duk sai sa aka kamo su kowa ya zo aka tattare kayan bokancin da kayan tsibbin nashi da kayan kaza duk ya tattare waɗannan kayayyaki gaba ki daya da shaidanu sau koya musu to yanzu kenan aka bari ma an aka ji a rubuta suna iya dokowa to saboda haka shi kuma karkashin kujerar mulkinsa ba wani aljani da isa ya taba ko ya taba wani to saboda haka sai ya sanya aka yi rayu a karkashin kujerar mulkinsa sai aka balle sai aka rufe kuma aka ɗora kujerar mulkin shi a gurin kenan an yi maganin abin a rufe ina ba ta gani to shi ne su kuma shaidanu shaidan da ɗan mabiyansa bayan annabi suleiman ya rasu ya tafi sai suka ce sai suka yada a cikin mutane ai annabi suleiman bai mallaki duniya ba wannan mulki da koga yayi na mulki mutane da aljannu da tsuntsaye da waye da sauransu nan sai ai ba wata ba wadi daukaka ce Allah ya bashi ba a'a sihiri ne yayi to ya za a gane sai ya ce su ba su isa su yi ba shedan bai isa ba kuma da mutanen su bai isa ba sai ya ce to kun ga shi kuma yana da masaniyar ne faru tunda ya ce makalar rabbi unzurni ila yawmin ba'su saboda haka zai ba da labari sai ce to a je a tona karkashin kujerar mulkinsa za a gano abin da yi ai wannan abin da ya binne su ne sihir su ne dalilin nashi na mulkin da ya mulki duniya da baki da kaga shari saboda haka aka tono aka gano ai dan dauda dan dauda ko dan sihiri ne dan dauda ko ba su ma kiran shi Suleiman ba dan dauda suke ce mashi ibn Dawud saboda haka kuma suka ta yadawa ai ibn Dawud ya mallaki duniya ne da sihiri shi kuma ga yanda abin ya faru ma'ana shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wattabu ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman ma'ana sai suka bi abin da shaidanu suke yada suka ba tunda da mun shaidanu annabi Suleiman ba ya kama su ya bautar da su ba irin manya-manyan ɗan ta'addar sai annabi Dawud annabi Suleiman barakallahu annabi Suleiman sai ya sanya aka yi tabut mana irin gidan mantaye ce ko gidan sabar ba na kada ake hada ba to sai aka yi dutse sai a kamo aljanni irin manyan azzaluman wanda haka nan kawai sai su kama mutum su bige su kashe irin waɗannan manyan-manyan su ne annabi Suleiman ya sa aka kamo su sai aka yi tabut duk aka sa a cikinsu sai aka kwaɗe a dani sai a jefa cikin ruwa to saboda haka waɗannan shedanu annab daudi ya bi da su ya sirar da annama ya bautar da su daɗin sun ga annab daudi to kowa yana mazari ya shiga kai da yasa da an ce annab suleiman kai ya fito to kowa yana mazari ya fito saboda haka annab suleiman ya bida su fiye da nake tsammani domin mulki ne da Allah subhanahu wataala ya bashi yace to ya Allah kuma ka aba wani abayansa mulkin da ya mallaki kowa har tsuntsaye ya san hira da shi da tsuntsaye suna hira gashi da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin hudura wata faqada daira aka bibi cikin komandoji sai ba a ga hudu ba yace wa maliya maliya la ara hudu da am kana min da gaibi ban ga hudu ba ko yana kasance yayi absan ne yau to in ya zo ku sai ya cika koyar mana sai an bashi demand justification لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله أكبر النبي سليمان يجي ba a cikin komandoji kowa da aikin shi ga aljannu ga mutane ga tsuntsaye ga kwarurruka kowa da nashi aikin kai kai ni jagoran kaza kai ni jagoran kaza da ya bincika cikin kwamandodi sai bai ga hudu ba ita ina yake ko ya yi absan yau to ko yau in yazo sai ya yi demand sai an bashi demand da supplication ba sai ya sai ya amsa tambaya ko kuma an ko bai da hujja zan yanka shi da a fige shi a mishi ɗaya ɗaya a hankali saboda aka azabtar da shi ko ya kawo hujja a kai shi kenan an gama can kawai sai ga hudhudu ya dawo da ya dawo sai ce albishirin da kun sarki kun naka nawa ta taɗi da ake ta kun naka ce kun naka goma ya ce karkar kunnan shekara ya ce to ƙara na goma ka sha labari ya ce ranka daɗi na je wata ƙasa ne da ake ce mata ƙasar saba na je na gano ƙasar dukkan mazan garin gaba ke ɗaya mace ce take mulkin su kuma mulki na haƙiƙa sa'annan kuma da ita da mutanen da ita wannan sarkin sarauniyar ba Allah suke bauta ma ba suna bauta ma wani Allah ko ma bayan Allah ga arziki Allah ya shimfiɗa musu ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza saboda haka ya kwashe labari shar ya ba annabi Suleiman annabi Suleiman ya ce to za mu bincika kun ga magana kullun shugaba kullum a matsayinka na shagora idan aka kawo maka labari kada ka ce a ai wannan buradin wana ne na kusana ne ya kawo labari a to shi kenan yanzu wane yi min kaza wane yi kaza tun daga nan ka dau hukunci karshe ya sanya Allah ta inja abun fasu in bina bayin fata bayyana fata saboda ku bincika in kuma ba haka ba an tusibu qauman bi jahalati fa tusibu alama fa'altum nabi za a yi wage inda kana kwasan magana duk magana da zaka kana doka to wallahi wata rana sai ka kwaci magana zaka yi nadama ka da kuma wanda yake kasa da kai kai abin da ba daidai ka da kuma kana cewa dan Allah ya hakuri bayan ka gama cutar da shi sun ya kowa ta maka labari ɗayan biyu manzon Allah yake ko in ma manzon Allah ya dabbaka ayar alqur'ani labarin yana da muhimmanci to bari a bincika haka Allah ya ce ko kuma labarin ta zo mu ji ya zo ta nan ya wuce ta nan bai da labari inda ka ji a nan ta watsar da shi babu zancen ka yi adawa da ɗan'uwanka amma ka haka ne sai a zuwa faɗan ka labari ka dinga ta adawa ka yi ta gaba da mutum bai tsani ba kana mishi bishi ka a zuwa faɗa maka labarin ya yi kaza ba ka bincika da gaske ne ya yi ba to darasi ne shi ne amfanin karanta tarihi amfanin karatu ku diba annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka diba ma annabi Suleiman hudu hudu yana da cikin komandodinsa amma da ya kawo shi labari kiri kiri ya faɗa mishi yace za mu bincika
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين babu zancen kunya yace za mu bincika mu shi wannan magana gaskiya ka faɗa ko kuma ƙarya ka faɗa a gaban shi sai mun tabbata yanzu da Allah duk shugaban da yake haka an kawo shi karya an hada shi da mutane a gidanka an hada ka da in gidanka in mata gare ka ma wacce ta zo ta hada ka da wacce a mai gida an yi kaza an yi kaza an yi kaza eh haka yi wacce ta yi kaza eh kace to zamna nan wacce ya ke so zama ke mai ta sai ka ji an fara indo ina nan yi ru'ai da aka yi in kaza an fara wannan kai ma ka sai na ka dosa kar ka kashe gobe za a kama ka tsaye guliyo da gulma amma an faɗa maka tsaye guliyo da gulma an faɗa maka to yanzu wannan duk abin da nake da shi ya mun kaza in nan an tusibu qauman bi jahala to wallahi ne wannan matsala tana nan cikin al'umma matsalar ma bata bar ba ahlus sunna ma wanda su ake ganin hakika suna kwatanta daidai gwargwadon ƙarin bin sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba mu yi maganin abin nan wallahi shedan sai halaka mu in mun kawarce mishi ta wata bangare sai kullu maka ta wani bangare kun ga kullun ka bincika abu in yana da muhimmanci an faɗi wani abin ka damu da shi to bincika kafin ka yanke hukunci kada ka ce bari to ai da ni da shi an kare saura ya bugo maka ma ya ce wani tsaya ka ce ba zan saurare ka ba kai kuma ashe kau ƙarya ce a'a tsaya ka saurare shi shi ma wancan yanzu ya bada ya haɗa su shi kenan sai abin da gaskiya to kaji ya ce za mu bincika aka bincika kuma aka samu gaskiya kaga kuma ya yi fili ka gani ya kara samun martaba to haka ake to saboda haka annabi suleiman ya aljannu suna tsoron shi matuƙa tsoro suna yana cikin aiki suna cikin aiki alama cewa inda shaidanu sun san gaibi to da ba su tsaya ba cikin wahala annab suleiman ya rasu yana dogara da sandar shi yana tsaye ya mutu kuma ba wai mutuwa ta kwana ɗaya kwana biyu ba amma ba su san cewa ya mutu ba suna ta aiki لو كانت الجن ما لبسوا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
ji baka ji Allah subhanahu wataala ke cewa yayin da muka ɗauran annabi Sulaiman aljanu suna cikin aiki suna cikin bauta kowa ya hidima yake kuma kowa ya shiga daidai sa ba wasa ana ta yi ana ta yi Allah ce ba su san ya mutu ba sai face ƴar ƙaramar dabba ta ƙasa yace ita ce muka sanya ta cinye sanda gara ita ce Allah sanya ta taso ta kama sandar tana ci tana ci ta cinye sandar sai da ta gama cinye sandar tufan sai ya faɗi yanzu tunda sandar ta zama ƙasa ƙasa ta iya rike nauyin abu sai ya faɗi sai ya faɗi tukwa aljannu suka gane cewa wai annabi Suleiman ya rasu ashe wahalar da suke ta yi ashe gawa ce a gaban su da tsaransu ya ce da kaga aljanu ba san gaiwa da sun san gaiwa da tun da ya mutu aida sun tafi kuma kaddara yar sanda a ce a kwana ɗaya gara tana iya cinye sanda ka ji wa kuma irin tsawo irin nasu tun ɓarɓashin annaba adam sandar ma ka ji wata irin sanda ce a ce gara ta kama ta da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hahe da ta cinye ta ta kai inda ta kai ta cinye ta gama cinye tukon yanzu nauyin ya faɗi tukon annabi suleiman ya faɗi sai gane ashe ya mutu ashe kun ga ba kaɗan bane ba to saboda haka kuna na kuna biye aljannu aljannu ya ce maka za duk ƙarya ne da san gaibi su ma ba to shi ne haushin wannan abu aljannu yanzu ya za a yi su ɓata annabi suleiman ya za a yi su soke shi to shi ne sai suka ce wannan abu da a ɗan da jimawa shaidan shi ya riga ya sani ga yadda aka yi ga yadda aka yi sai tattara ya kwace kamar yanzu a kalas ne alakon mushe abin da a ce duk mai wani abubuwa an tattara an kai sirbansa a aji to shi ne fa abin da sai suka ce to ai wannan takardu na sihiri da waye da aka yi su ne tsubbuce ya yi sihiri ne ya mallaki duniya to shi haka saboda haka yahudi suke bata annabi suleiman bani isra'il ne suke bata shi su ba su yarda ba ma annabin allah ne to shi ne sai allah ce wattaba umma ta tulu shayaɗi na alamun suleiman sai suke bin abin da shaidanu suka faɗa game da mulkin annabi suleiman suka ce ai mulkin annabi suleiman ƙarya ne ba mulkin allah ba ne ba ba annabin allah ba ne ba a asiriri ne annabi raboki su ma yahudi sai suka bi wannan magana suke ta yaɗawa walakin na shayaɗi na kafaru kenan ni in annabi suleiman ya yi tsubu ya yi suna nuna kenan annabi suleiman kafin ne to allah subhanahu ta'ala bai ma ba da ma'amsar ba ma ta annabi suleiman sai allah ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai yi kafirci ba idan aka ce ya yi tsubu ya yi kaza ya kaza shi kuma duk mai tsubu duk wanda ya mutu yana bokanci yana tsubu yana sihiri wallahi idan mai tuwo kafirci ne domin hanya ce ba ta Allah ba hanya ce da aka yi ake bi wa iyazu billah ta yi muni saboda haka wanda ya yi ta kun ga anan shine sai Allah ce wa ma kafara Suleiman ai annabi Suleiman bai zama dan sihiri ba domin mi dan sihiri kafiri ne mai duba mai sihiri mai bokanci kafiri ne in ya mutu in bai tuba ba kada a nan sai a ce wa ma kafara suleiman ma'ana wa taba'u ma ta tulishiyan ala mulki suleiman suka bi abin da shaidan suke ba abin da shaidan suke fara kan mulki suleiman na cewa annabi suleiman sihiri yayi to sai Allah yake ambatar sihirin sai ya faɗi hukuncin sihirin domin ku ga illar abin ba ambata sihirin ba sai aka faɗi hukuncin shi ba wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirci ba ba kafiri bane ba walakin na shayaɗi na kafaru sai dai shaiɗanin su ne suka kafirce me ya sanya yi allimunan nasa sihira domin suna karanta kuka yanzu aka bace sihir aka bada abu hukuncin aka bada don kusan haɗarin abu kenan da mai zuwa gidan sihiri don boka da mai da ɗan boka wallahi idan ba su mutu ba in suka mutu wadda ya su bala ga hukuncinsu Allah ne faɗa walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sirra saboda me yasa shayatanu sun kafirta domin suna karantar da mutane sihiri wama unzila alal malakain bi babil harut wa maut kuma wani wani aka ce a suka ce an sabkar da wasu mala'iku haruta da marut a wata ƙasa da ake ke mata babi babylon a ƙasar kufa wai mala'ikun suna karantar da mutane sihiri suna cewa a ka ku bi mu wannan kafircewa ce kaza da kaza da kaza da sauransu sai Allah ce ma unzila ala malakai Allah subhanahu wataala bai bar saukar da wani sihiri ba da aka saukar da wasu mala'iku suna karantar da wani sihiri ba a babila kuma wasu mala'ikun suna shi haruta da maruci wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sa'annan kuma basu karantar ba ma baranta na hasu ce maka ba a'a kada ka bi mu ai wannan abin da in ka bi shi abin da kai kafirci ne to in sun san kafirci ne to me yasa su karantar to Allah ce basu karantar ba ma baranta na ba su koya ba barantana kuma har su ce ma mutum kadda ka bi mu in kai fitina ce ba kafirci ne kai saboda haka waɗannan shidanu ne suke yada wannan farfaganda fa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ma'ana sai Allah subhanahu wataala ke bayani wannan sihirin da shine ake yi ake rarraba tsakanin miji da matarsa tsakanin dan uwa da dan uwansa yanzu kawai idan mutum yana so ya raba a raba wata da mijinta ko a raba wani da matarsa sai a je gidan boba sai su yi sihiri ko ana so a raba dan uwa da dan uwa ko wani da matsayinsa ko wani da kujerarsa da sauransu sai a je wajen ɗan boka sai a yi sihiri to wannan abu kuma haramun ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar da wasu mala'iku waɗanda suke waɗannan abubuwa ba kai mukaddara su waɗanda suke yin ma can waɗancan ɗan bokaye da su da suke yi to ko sun yi ko an maka sihiri an maka duba an maka tsafi ko ayi da sauransu wa ma hum bidari na biyi min ahadin illa bi iznillah to saboda haka ko an maka ma sai Allah ya ga damar wannan abu zai kama ka zai kama sai Allah ya ga damar wannan abu zai cutar da kai zai cutar da kai sai a yi a kulla kuma Allah subhanahu wataala ya barka shi musamman mutum idan ya tsaya a karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike aska ya karantar kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba sihiri bai yi ba a'a za a yi sihir to amma idan ka rike abin da Allah subhanahu wataala sai Allah ya kare ka sai a barka shi sai a yi sai Allah ya warkasa kuma mun karanta a baya saboda haka shedan da kanshi ya farawa Abu Huraira yace ga maganin shedan da shi da mutanansa ko ba haka ba shi da kanshi ya bada maganin da ya je faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne yace mishi yace abin da ya faɗa maka gaskiya ne amma kuma shi fa makalici ya ba ka makamin shi amma kuma shi makalici to saboda haka babu wanda zai ce maka a'a sihiri ƙarya ne sihiri ba ƙarya bane ba ana yi kuma yana kama yana ci amma kuma manzon Allah ya karantar da mu ga hanya idan ka rike aska ka yi imani da Allah ka rike aska kana aska to insha Allah kuma ko an yi Allah sun kana zai kare ka da abu sai warka sa abu ya banga shi abu ko shi dan aka kullo aka je maka in dai kai aska ɗinka to ran nan kalilan sa sai fa idan ka yi sakaci saboda haka su kuma suna da naci za su ta bibiyarka za su yi ta bibiyarka har lokacin da za ka rabkana ka gafala ka ƙin aska ka shiga wani abubuwa na shashanci yau wato rab sai samu dama amma matukar kullum kana tare da Allah kana yin aska to insha Allah Allah zai kare ka saboda haka kuma annabi hadisin kulisi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke mana adali waliyan faqad anzantum bil haram in je kana aikata abubuwan da Allah ya wuta maka kuma kana ƙara da nafila to kullum suna ƙara kusantar da kai ga ubangijinka har ka zama musulmi ubangiji idan ka zama musulmi ubangiji sai ubangijin ka ya karba ki da saboda haka mu dage da ƙara Allah subhanahu wataala wa ma hum bidali nabiyyi min ahadin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ma'ana suna karantar abin da yake cutar da su ba da ba zai amfane su ba Ma'ana abu ne da in ka mutu a kai ka mutu kafiri duk wanda ya mutu yana wannan hanya bai tuba ba to ya mutu mushriki wanda ya mutu mushriki shi kuma haramun ne aljanna a kansa domin Allah ne faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya mutu yana shirka to ba shi babu aljanna Allah ba zai yafe masa ba zai gafarta masa ba saboda haka shi yasa mushriki in ya mutu wani kace mushi dan wuta ne wannan baka yi ko ko banto babu kafara amma dan mutum yana saban Allah to ba a ce mishi kafiri ba a ce mishi dan wuta wannan kuma sai a bar shi a mushi'ar Allah subhanahu wataala shi laifi ne da Allah bai ce bai yafiya ba in ya ga dama zai yafi in ya ga dama kuma ya kama mutum akan wannan laifi to saboda haka kai kuma mai laifin baka da tabbas ya yafe maka to to dan zakai ina fata an fahimta amma shirka ita kuma Allah ya ce kaza saboda haka wai ta'allamuna ma yaduruhum wala yanfa'uhum alhali suna koyar da sir- eh, sihiri suna yin sihiri sun san cewa hakika sihiri ba wani abu ne mai kyau ba kuma abin da suke samu cu- cuta ce ba wani amfani bane ba ƙarshe a haka zai ƙare sa'annan kuma mutum ya wuce zama ɗan wuta to me amfani barbarai wala kada alimu Mhm. an karanta wala kada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haqiqa yahudu waɗanda suka jefar da littafin su a bayan baya suka lita- jefar da at-taurat wai duk dan ma ka su yi imani da alqur'ani kenan ka aka fa musu hujja da shi cewa ai gashi at-taurat ta gaskata alqur'ani da sauransu to waɗanda suka jefar da littafin Allah sun jefar da at-taurat sun jefar da injila sun jefar da zabura alqur'ani ma gabaki da sun mushi kwanta Allah ce to haƙiƙa sun sani laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya ya rike sihiri duk wanda ya rike bokanci duk wanda ya rike tsabbu to wallahi ya mutu akai to ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira baya da wani rabu babu shi babu aljanna ya mutu dan wuta Allah kare mu saboda haka wallahi gizuwa kai annabi ya ce wa zuwa gidan dan duba ko dan boka kawai kadda ka karbo kawai kai rakiya ka je ka raka wani ka je ka dawo saboda haka sai kai kwana 40 kana ibada ba a karbata sai mutum ya kwana 40 yana sallah ba a karbar sallah to kana tabbasa kwana a cikin kwana 40 da mutum ba zai mutu ba to mutum yana cikin wannan bala'i sai ya mutu yaya kenan ba a karbar sallah kuma ka mutu ba a karbar ibada ka ka mutu wai zuwa kawai to ina ma'ana rakiya kenan ina idan mutum ya je ya gaskata mutum ya je ya karbo ya aka mishi to shi kuma yaya kenan saboda haka wallahi mu lisanci hanyar ɗan tsibbu hanyar malaman bokaye malam boka da sauransu hanya ce ba mai kyau ba kuma Allah ya fara mace yahudu ma sun san cewa hanya ce ba mai kyau ba to duk su ne suka koya wannan duk wani kunne da ko gani na wane ne da sauransu baru da waye da sauransu na tsabbace tsabbace ne duk daga wajen yahudu duk su suka karanta da wannan shirya ta wala bi isa ma sharo bihi an kusa yi mulauka mu alamu Allah ya ce tar da abin da kawunan su ta raya musu tar da wannan abu da suka saya suka siyar da shiriya suka ɗaubata laukanu ya alamun hakika da sun yi riski mana sun yi hangen nesa sun hango wallahi da sun san abu da sun bari to amma ne da gangam ne suka yi sai Allah ce walau annahu
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wataala ce walau annahum amanu wattaqau da masu yin sihiri da bokanci da tsubbu da kulumboto da dai duk abin da ya shafi da irin waɗannan abubuwa na fita hanya tare da ƴan uwansu yahudu da suka koya musu Allah ce walau amanu da za su yi imani su watsar da waɗannan abubuwa su yi imani wattaqau su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ma'ana su ji tsoron kamun Allah da azabarsa la masubatun min indillahi khairu wallahi da samun lada abun Allah subhanahu wata'ala da zasi ya fiye musu alheri laukanu ya alamu da sun sani ma'ana da sun yi sani sani na gaskiya wallahi sun san cewa wannan asara ce za su ma kansu a duniyar boka galiba ya rayu a cikin kazanta a cikin hauka a cikin ƙauye ko a daji kai ba cikin mutane ba in ka samu dukiyar ma boka in ya samu dukiyar wani jin daji yake da ita tuna da iri shi amfanin dukiya an same ta a fito cikin al'umma a yi barazana ko a yi wanka a yi ɗauka mino to kai kullum kana cikin dawa kana cikin daji kana cikin bukka kana cikin birgiti cikin kayan kan ta shedan shedan kai wallah shedan ba karamin mugu kuma wani duk kawai ta ma mutum ya nuna kai kuma kuwa haka kai alheri in an kama kudin ba kai kowa yana can daji yana kwana akan batala da haske da fanka kai kuma kana cikin itatuwa wani ma wani maciji ma ya zo sare ka ma a banza ko kuna ma ta cinye ka kullum kana cikin turi saboda haka da asirar duniya wal akhira ba duniyar ba lahira to saboda haka Allah ce da sun gane wannan asara da mutum ya bari ya zo ya ba Allah subhanahu wataala Allah ganar da mu sai Allah ce mu
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayyana mana har yanzu dai bayani ne aka bani Isra'il har yanzu dai ku san su waye bani Isra'il har yanzu ci gaba da bayani mummunan ɗabi'arsu halayyarsu muninsu ketarsu hatsadarsu da kuma bayan wancan ma da kuma speciality da suka yi ta ɓangaren sirri da hukanci da daba da sauransu duk sharin yahudi ne yanzu kuma allah su matala zai ci gaba da bayyana mana wani nau'in daban na sharinsu waɗanda kuma suke ɓoyewa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai shi sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sukan mummunai kudai bai su da sun kwalle ne gaggbe su ware ne kamar yadda kasar ne kubuta ya rike suna ake ta mishi isgilanci ana suka kalla shi ya sa wannan kannansa kai da saki wannan ruwa saka tsallake wa ita su sararsu to haka yahudu suke wa mummunai kujibe su kuma ba koyi wani ba hasada ce keta ce hikidi ne a zuciya su sun san gaskiya mummuni abin da suke akan gaskiya suke in suka mutu kuma akai aljanna za su ji su kuma sun san abin da suke akan ƙarya ne in suka mutu wuta za su ji ta shedan ce shi ma shi ne waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa fata suke ku kafirce ku zama ƴan wuta kamar yadda suka zama ƴan wuta wuta inda malalaci yake a unguwa shi yasa ya kan kubar a samu lalace to kokari zai biya koya ma sauran yaran lalace dan ka ce ai shi kadai da malalace a unguwa in yarinya ce lalatacce a unguwa ta yi abin banza abin kunya to kokari za ta yi ta koya ma wasu ita ma dan a ce ba ita ɗin ce duk malalace kadiba in ka gani in shaye-shayen nan in ka zana da su kokari za su yi sun koya maka sai kai ɗanɗana ka shi kai da Allah zaka ji waɗannan garauto in ka sha kai ƙwaƙwa kace ƙara duka na da na ɗaya ne in kai na biyu na uku sai ka ka saba duk malalacin kokari yake ya ga ya koya masu sauran lalaci shi sun ya kan ku bar ƴaƴan ku su yi abutaka da malalata ka san waye abokan yaran ka ka san su waye ƙawayen ɗanka da wani lokaci ma ka bar su fitan a jirgara a zo gidan kana sa ido kaga kuma wani irin wasa ake yi ake amma da yawa mata kawai su yara kasu dame su hana su barci huta ta ku tafi gida huta ku je sai a je a can wajen a san ba a san me ake ana ake ɗauko lalata sai abu ya lalace ta hada to saboda haka kullum malalaci akwai hasada keta a ran shi sai na so kowa ya lalace to saboda haka yahudu su ma ɗayan uwan shaidan ne hasada da keta sun san mummunai in suka mutu a wannan imani ɗayan aljanna ne su kuma matsiyata ɗan wuta ne to a'a gara a yi mutuwar batar ga baki ɗaya a yi kwandam kowa ya lalace kenan wutar ne ba su kare za shiga kamar yadda shaidan shi ma bai so shiga wuta shi kare to haka su ma ba su to shi ne waɗannan abubuwa Allah ke faɗa mana to duk yadda za a yi sai su dinga bullo na hanya da su dinga rikita ma mutane musamman jahilai da basu karanta addinin Allah ba ko wanda imanin tauhidi bai zauna ba sai su dinga maka labari sargo suna sa maka shubha su faɗa maka wannan magana su soki wannan kaza su to ai inda kaza ne ai kaza ne in ka zauna kai amfani da hankali to kai kuma hankalin naka kai ka san ba kiyasi bane ba ci ba wa ba kamar kamar da dubu kamar babu dubu eh to shi kenan sun sa maka shi ba to shine hoyo abin da tayin kala kato suke wanda ba wanda tsaka karanci ba alqur'ani da tsaka yi karatu ba sai su kawo shi ba sai a sa maka kuma maimakon ka je wajen malami wanda ya karanta ya warware maka a sai ka doga ce eh haka ne sai ka mutu ya bata to ba komai ne ta hanya ce ta inda shedan ta bai zai bar mu ba to haka su ma yahudu ba za su bar mu ba ta inda za su ga sun lalata sun rikita abubuwa to sai sun bi to shine Allah subhanahu wataala zai karantar da mu irin abubuwa da suke yi na sukar addinin musulunci na kawo rudani da shubha da rikitarwa in ba kai hankali ba sai ga kana musulmi amma sun sa ka ridda kamar da yau da yawa in kana ka sai ga an ka an sa maka irda an ka maka shubha an ka wace aya an ka wace aya to kai ba karancin alqur'ani ba ne mu ka je ka tambaya kawai sai sai ka rigice rigice iya ka za'i Allah ka shirye mu to saboda haka sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu wannan kira ne Allah subhanahu wataala yake ga mu'minai yake magana da su Allah ce la taqulu ko la taqulu ra'ina ko kulun suruna ma'ana Allah subhanahu wataala ce ya kuma mure daga yau kada ku fa ƙara faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ina kalmar ra'ina kenan idan wahayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu to kowa ya samu abin rubutunsa kowa yana rubutawa ko wata magana mai muhimmanci suna rubutawa kamar yadda ka sani alakwal mushe yana ma yara da kiti yana rifiti ana fada in wani yaro sai bai gane ba sai ce mesi kwa kwa kwa a sake maimaita ko ba ka ba to haka idan manzon Allah yana fada musu yana musu shifta to suna cikin rubuta idan wani abu ya kubuce sai su ce ma manzon Allah kamar dakata su ra'ina dakata dakata ya rasulullah ba mu gaba rubuta ba me kuka ce shi ne sai fada musu sai su rubuta ina ba damun da to kenan ɗan suna so tsaye da manzo Allah sai suke ra'ina to daga nan yanzu sai Allah ya yi wahayi ya ce daga yau ya kumu murai idan kuna hira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku ƙara ce mishi ra'ina wa qulun zurna kawai su fito kar ku ce unzurna mana ya rasulullah dan dakata mana dan jiramu wasma'u kuma ku yi da'a ku bi umarnin Allah da manzo kada ku zama kamar yahudu waɗanda suka ce sami'ina wa asaina su ku sami'ina wa ada'ana haka Allah ce qalu sami'ina wa ada'ana mun yi mun yi da'a mun ji mun yi biyayya wannan ita ce maganar mu malai na ƙware amma su kuma yahudu sami'ina wa asaina mun ji mun saba to Allah ce ku zama masu biyayya ba kamar sai yahudu ba da suke sabawa walil kafirina azabun aliyim saboda haka kafirai yahudu suna da azaba mai radade azaba ta balbalin bala'i saboda zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku kyale su me dalilin da ya sanya Allah ya hana mummulai su kai ra'ina ita kalmar ra'ina a yaren yahudu su kuma ma'ana ne Allah kashe ka ko awul Allah tsine maka Allah walakanta ka ma'ana kalma ce ta zagi a larauci ta kuma saɓanin haka ina ba ta fahimta ma'ana wanda a hausa ma ana samun irin waɗannan haka sai ka ji hausar wannan guri yanzu kamar hausar da magaram sai ga abinda za su ce kaza hausar adam ba haka za su fila ba ina ba ta fahimta kamar tsakanin kananci da zazzaganci ko kuma safatanci da akwai bambanci irin waɗannan abubuwa yanzu ala misali idan wannan wannan bakari in zai ɗauko maka wata sai ce ɗauko mu abin nan a gindin bishiyar nan kada ba haushe da wata magani ba duk ba zazzage duk ba wani abu bane ba ko ba gaba hausa ce sak to amma a sakkwato ba in ka ce ɗauko mu wancan abin a gindin wancan abin zagi ne kai sai ka ce sai ka ce dokon wancan abu abu san wancan abu to kuma kaga anan kafa dadi zagi ne to shi da ana ran tsakanin dan zamfa da dan dan dan zazzau da shi da masakwati sai ce dokon wancan abu nan sai dan sakwati sai kirkire da dariya ce me yace kai zagi yace to me za a ce yake tudu sun ka zagi shi ma sai kirkire da dariya ce ita to ka ina ma ta kun gani kun ga akadi hausa ne amma kuma ni ta gani a mata bambanta kamar yanzu malku a najeriya su sai ta su yi ganda kaga nan aka ce ganda shi kuma kaga mai zagi ina mata bambanta to irin haka ina yanzu ta kai tsakanin zabarmanci da hausa in ka ce bandi yanzu nan garin bandi su zagi ne a gunsu ko ba haka ba an je wai an je yamai sai ake ta ku zo ga sarkin bande sai mutane suke fitowa ba ta ana ta dariya ga sarkin bande ya zo su ko ga ga zagi to sai ya hudu sai suka ikili sai in wannan kalma ra'ina su zagi ne kawai da gamsai su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ra'ina sun zage shi su da niyyar zagi ne su kuma sahabai ba zagi ba ne ba sai can daga baya sahabai suka gano wani ya gano a ashe abinda sai zagin manzo Allah ne suke to sai wani ya zo ya ce to wallahi daga yau wanda ya sake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ne koshi ta sake aikar wani Shi ne sai su yahudu suka ce to ai kuma kuna faɗa ma manzo Allah ra'ila'i ina ba ta gane to je shi ne sai Allah ya yi wahayi ya ce to ku soke kalmar ra'ila'i ai ba ita kare ce ba to a ɗauko unzurna ita take daidai da ra'ina to shi kenan kun ji dalilin sai Allah ce ya yi wallazi na amanu la ta kunu ra'ina daga yau kan kare cewa mun san Allah ra'ina kuma an hana ku an soke ta kalmar gaba daya dai kire ya zo eh saboda haka ku ba ku kara faɗa wa kulun zurna wannan kafiran su kuma kafirai da suke zagin manzon Allah su jira ku kyale su za su tarba ubangiji akwai azaba mai radadi akan wannan abu da suke yi sai Allah ce ne ma ya wudu ka karanta ma ya wudu lazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunzala alaihim min khairin min rabbikum Allah subhanahu wataala ce kai duk duk ba komai bane ba hasada ce keta ce gunewa ne ba wani abu ne ba ma ya wudu lazina kafaru kafiran nan yahudi da nasara ba wani abu ne burin su ba illa face an yi zala alaikum min khairin rabbikum wai ya sanya Allah ya sauka muku da alheri wannan alheri guda ɗaya da kuka samu shine tsone musu ido annabin Allah guda ɗaya da aka samu a cikin larabawa alhali su kuma ɗarurruka a cikin su kan wannan guda ɗaya ya tsone musu ido ko kaɗan ba sa son ku da alheri ma'ana Allah ke faɗa ba ko kaɗan yahudu da nasara wallahi a matsayinka na musulmi mumuni wallahi ba sa son ka da alheri ma ya waddu lazi da kafaru min ahalil kitab walal mushrikina daga ahalil kitabi hal mushrikai wallahi ba sa gore su ga wani alheri ya samu musulmi duk inda mushriki yake kafiri dan bid'a wallahi bai so ga ahalus sunna ya samu wani alheri haka ɗabi'a take min rabbikum kullum jira suke su ga wata masifa wani bala'i a ce an yi tabar tela da bayan hannu da leban hannu duk kulala ce ku kaza duk ta zo ta wuce ba abin da sani wala mushrina wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha alhali kuma abin na Allah ne Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da ni'imar sa ya bada Allah ya keɓanci manzon Allah kuma manzon Allah ma maraya wanda ake ganin ba kowa ba kuma shi Allah ya zaba shi ya fifita ya ɗaukaka wallahu zu fadlul azim Allah mai yalwar rahama ne a rahamar Allah da falal Allah tana da yawa saboda haka ga wanda ya ga dama ga wanda ya ba to dan ni sai da ka mutu da hasada kullum mutu bi yaziko kai wannan shine hasada ita da hasada dan mu ne za ku samu alheri dan za ku bi Allah su sun san duk wanda ya bi Allah ya bi alkur'ani da sunan manzon Allah wallahi dan aljanna inda ya wuta akai bai shirka bai bid'a wallahi dan aljanna ba a ce wani ba a duk wanda ya bi karantar alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shirka ba bid'a ya mutu akai insha Allah dan aljanna saboda haka sun san haka wanda ko ya mutu yana shirka to ɗan wuta ne sun san haka to su sun gagara ima zuciya ta ƙeƙashe ba sa yin imani alherin ba sa iya kyauta ba sa iya duk zaku shi ana gudunmuwa ƙasa ana kate kun taɓa ji inda ake ga isra'ila tana kate muku matsiyaciya ba su da alheri ko kana su sai mugunta sai zalunci sai ƙeta ta Allah Allah wadaransu wallahu zul fadlil azim Allah ma abutun yalwa ne saboda haka Allah ya ma mumulai kalala da kyauta to ita ce suke hajjira cikin ruwa sai Allah ce lokaci lokaci yayi to kaya sun jinge ne kan gaba to Allah kai mu da fata muka da zai ya tara mu cikin lada abin da muka kuskure Allah ya kai mana bukatocin da alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon muke mata Allah ci kan iyayen mu gafarta musu wadattu musu wadattu mu Allah ya musu rahama Allah sun ya jannatin firdaus ce makoman su Allah ya haskaka kabarin su ya yalwata musu kabarin ya sa haskiya cikin kabarin su Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadodin mu gabaki da ya sanya muna cikin bayan sa intattun wannan wata mai albarka اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحم شر ما قضيت اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع بارداك يا ارحم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك تواب رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انا ساكن Thank you. Thank you.